Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na takwas.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد من أتكن صفة أو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ko babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafin na umratul ahkam min kalami khair anam alaihi salatu wassalam za mu tashi hadithin anas ibn malik radiyallahu anhu qala ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث أنس بن مالك yana kore kasancewar wai ya yi sallah bayan wani limami wanda ya fi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sallah mai cikakkar sallah kuma mai sauƙi sallar ta haɗa siffa biyu ga cika kuma ba ga sauƙaƙewa ya ce ma sallaitu wa ra'a imamin qattu ban taɓa yin sallah bayan wani liman ba tun da nake qattu yace akhaffa salatan wanda fi sallah mai sauki wala atamma salatan ko kuma wanda fi cika ta ga cika sallah kuma ga sauki minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan an hada ana son muliman ya hada tsakanin cika sallar shi kuma ba tare da tsananta ba yana yanci a sauƙaƙe kan mutum ya tawaye ta ta zamba ta cika ba yanci a cika kuma kan mutum ya zama ya tsananta ta yadda za a sha wahala wannan shine ake so sannan kuma sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta hiccaka kuma ta fi sauki kenan ana son masallaci shi koyi da ita idan ya samu dama
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل, مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو ابن سلمة عمرو ابن سلمة الجرمي وأن حديثنا abu ƙilaba shi ma daga cikin wanda bukhari kadai ya rawaito shi bai zo cikin sahih muslim ba abu qila abu qilaba yake cewa wanda shi sunan shi abdullahi ibn zaid al-jarmi qala ja'ana malik ibn al-huwairith yace malik ibn al-huwairith ya zo wajen mu fi masjidina hada a cikin wanda masallacin namu fa qala sai yace inni la usalli bikum zan muku sallah wa ma uridu salata amma asali can da ba nufin sallah nake ba kawai usalli kaifa ra'aytu rasulullahi yusalli zan muku sallah ne dan in gwada muku yanda yanda kaifiyar da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah fa qultu li abi qilaba sai na ce ma abu qilaba kaifa kana yusalli kakane muku to ya ne yake sallar qala mithla salati shaykhina hada yace kwatan kwacin sallar malamin mu wannan ya take وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يا كسانشي yana zaunawa idan ya dago daga sajada ta biyu kenan raka ta farko ko ta uku kamin yayi tsaye sai ya zauna arada bi shaykhihim aba yazida amr ibn salama al-jarmi wannan shine malamin nasu kenan wannan wannan hadisin yana karantar da jalsar da malamai suka ce ma jalsatul istiraha ita ce idan mutum ya ɗago daga raka ta farko kamin ya miƙe tsaye sai ya ɗan zauna ɗan lokaci sannan sai tashi ba a cewa komi cikinta kuma sunna ce kenan ko da an rawaito yawancin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ta a ciki yana nuna cewa ba wajibi ba ce kenan wataran mutum zai yi wataran kuma ba zai yi ba tare da cewa wasu sun tawilance cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya yi ta yayin da jikin shi yayi nauyi bayan ya kwana biyu kamin ya rasu wannan tawilin kuma ba daga sahabbai shike ba saboda kenan sahabbai su ne aula da su gane cewa yayi ta ne dan girma koko ba dan tsufa ba domin inda yayi ta dan tsufa ne da su sun gane ba za su koya mutane ita ba a takaice jalsa ce da sunna ce idan mutum yayi ta yayi in kuma bai yi ba ma ba matsala insha Allah subhanahu wataala in dai ba ne ba kyamar sunna yake ba lokacin da ake yin ta a cikin raka ta dai bayan raka ta dai afwan kuma da bayan raka ta uku kamin a miƙe tsaye sannan anan ya halatta kenan ko da baka da niyyar sallah ka zo ka tsira sallah dan ka kuya mutane ka gwada musu yanda ake yin sallah ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cewa kai ba da niyya a'a niyyar lalle akwai niyyar ibada kuma da akwai niyyar karantarwa wada niyya ce mai karhin gaske عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه عبد الله بن محينة رضي الله عنه يتي رمز الله صلى الله عليه وسلم يكسنتي إذا ينا صلى كان إذا صلى فرج بين يديه ينا بودي وذكان هنا ينشي حتى يبدو بياض إبطيه حتى هرنها متنشي ya bayyana wannan yana nuna dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar shi cikin nishadi dan galibi wanda ke yanda ke kiuya cikin aiki bai jin dadin yin shi shine ke kakkame cikin shi yana mammatsi yana son jiki to idan mutum ya zama cikin nishadi yake to yana sakin jikin shi ya aiki yanda ta kamata to nan wurin sajada idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi duka ya sajada ya dora hannun shi kasa yana bude kafaɗin shi kenan ya bude hamutan shi ta yanda ba zai mammatsi ya gaggame ba haka wannan shine sunna matukar ba an matse ka ba cikin sahu ta yadda ba za ka samu damun walawa ba ka ka saki cikin ka ka yi sajada kuma ba tare da wani mubalaga ba ka bankare hannunka duka a'a ka dai dan wawware ka matse ka dunkule wuri guda wannan siffar kuma ga maza har mata ma saboda su malamai sun nuna cewa mata su ba za su ware hannayensu ba su game jikinsu wannan bai tabbata ba galibin siffar ta zo ana umartar maza su yi to su ma haka nan mata za su yi istisna'at a ayyukan sallah ba su da yawa saboda haka sunna dai ce da macen da namiji sunna mace cikin hijabin ta take kuma ba wani cikin gari take ba kenan za ta yi sallah ne cikin nishadi ita ma ta sake jikinta ta bauta wa Allah subhanahu wataala don da mawqifi ne na ibada ba mawqifi ne na kasala ba kasala cikin sallah siffa ce ta munafikai Allah ya tsare mu عن أبي مسلمة السعيد ابن يزيد قال قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم وانا حديث نا أبو مسلمة يتي نا تنبي أنس ابن مالك شن من زال الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي yana sallar takalman shi ana sai ce eh shikenan kenan mustahabbi balma an yi umarni a wani hadisin cewa mu yi sallah cikin takalman mu don mu saba ma yahudawa su ba su yin sallah da takalma to nan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hakan ya halatta mutum ya sallah da takalman shi musamman ma galibin takalma an ka tabbatar masu tsafta ne shikenan sai in ka tabbatar ko ka da san cewa akwai najasa ciki to wannan kana ka hidda su ko kuma in ya zama kana da yaƙinin ma sun lalace to wannan ba za ka yi sallah a cikin su ba عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وأن حديثنا أبو قتالة رضي الله عنه ينا آه بين تيند من صلى صلى الله عليه وسلم يكي صلى وهو حامل الأمامة بنت زينب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يرى يصلى وهو حامل أمامة شنا كده أمامة جي كان يشي ينا تكن صلى أنا كده ita ce umama binta zainab binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babanta kuma shine abul as ibn rabi' ibn abd shams shine baban umama mijin zainab to ya cike manzo Allah sallallahu cikin sallah fa idza sajada wada'aha kenan shi na dauke da ta inda ya sajada sai ya aje ta gefe sai shi sajada wa idza qama hamalaha da tashi kuma sai ya dauke ta wannan shi na nuna ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke kulawa da yara kuma bai tsantsanin su yana musu lele da dauka har cikin ibada ma bai aje su kenan irin wannan motsi na bukatuwa ko da mace tana da yaro yana wata kuka za ta jiddo shi ko ta ɗauke shi cikin sallah wannan bai hana komi bai bata sallah kenan sawa'an kana mutum mamu ne ko kuma liman ne matukar da kai bukatuwa ga wannan motsin to insha Allah ta'ala babu wani abu sai mutum shi amma inda ce ba garura ne kawai motsi haka nan bar amfani wannan shine ake ganin idan yayi yawa zai bata sallah amma dan motsi komi ya yawaita in dai dan gyaran sallah da bukata ne to wannan da sauki in ya zama kuma dan kaɗan ne to kun ga wannan bai da ma matsala insha Allah subhanahu wataala an Anas na'am na'am majiba don da kake don da kai ya ke daukan mutum ko sai an ba da ta kaifiya ta musamman nan da kai na'am in ya zama ba ba wani wuri da su bata in ya zama akwai tafishin hudadde ta yadda idan an shiga cikin masallaci za a karamtar da shi kenan haka in za a cuta mu wani ko a cuta musu ko wannan ba za a yi ba amma in zama ba cikin masallaci ne ko masallacin kasa ce zalla ko kuma takalmin sabi ne sai mutum shiga da kayan shi ya salla da sunan wannan dole mutum sai in ka in kaya ne wanda yake rataye da shi sai ya hidda ya yadda dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar ta kalma jibril ya gaya mai da kutsaramta ya cire su yadda in abin mai ciruwa sai a cire a yadda عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب ما زال الله صلى الله عليه وسلم كتوا اعتدلوا في السجود كديدتو أتكين سجدة ولا يبسط أحدكم كدا ينكو يشنفد ذراعيه ذراع شغدابيو in bisatal kalbi kamar yadda kare yake yake shinwada zira'in shi kenan wannan koi ana hana mu koyi da dabbobi a cikin sallah musamman ma anan an hana mutum ya shinwada zira'in shi kamar yadda kare shi ke yi can bayan na ishara a irin hai'a da kaifiyoyin da an hana mu koyi dabbobi a cikinsu wannan yana daga ciki babu wujubi tuma'ninati fi ruku'i was sujudi babin wajabcin tuma'nina tuma'nina ita ce natsuwar gabbai fi ruku'i was sujudi a cikin raka'a ruku'i kuma da da sajada at-tuma'nina da ita da khushu'i ita tuma'nina rukuni ne a cikin sallah shi kuma khushu'i ruhin sallah ne da in mutum ya tuma'nina babu sallah babu cikin sallah in ya sallah babu tumanina to sallar shi bata yi ba in kuma yayi ta babu khushu'i kwata kwata to ana yi tayi amma ba a karba ba da khushu'i shine ruhin sallah tumanina kuma babbar rukuni ne wanda sai da shi ake karbar sallah saboda haka har ana cewa ba ta yiwa mutum ya yi sallah da khushu'i amma babu tumanina dan in gabbai ba ta natsu ba zuciyan ma ba za ta natsu ba da waya ta natsu to in mutum ya yi haka nan kim kuma ya zama ya yi ga kushu'i ma babu natsuwa to sallah dai ba ta yi ba in kuma mutum ya yi tumanina cikin sallah ya bai son natsu amma kushu'i babu hankalin shi na wani waje hanka kare bai san me shike ba to yana iya yayi sallar kuma babu lada ko dai to shine tumanina shine natsuwar gabbai khushu'i kuma natsuwar zuci عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها لا أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها وأن حديث وأن يوانشن malamai ke ce mai hadithul musi'i salatahu wannan sahabin kuma sun shi Khallad ibn Rafi' Khallad ibn Rafi' shine Abu Hurairah ke labarin cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci sai wannan mutumin ya shigo thumma jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama kenan shi mutumin ya je yayi sallah sai ya zo yamma manzo Allah sallama da yamma manzo Allah sallama sai manzo Allah ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan kai ba kai sallah ba a wata riwaya ta hadisin sai da manzon Allah yar yammai da mishi sallama kenan yace mishi irji wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli shi kuma gashi yayi kabbara ya duka yayi sajada yayi tahiya amma kuma an ce bai salla ba sai da ya koma faraja fa salla kama salla sai ya koma ya salla kamar yanda yayi farko thumma jaa sai yazo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya amsa sallama yake ce mishi irji fa salli ko ma kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai baka yi sallah ba har sau uku da in yazo yamma manzo Allah sallama manzo Allah kuma ya amsa sallama kuma sai ya ce mishi kuma ko ma kai sallah bayan kuma ya sake yayi a ƙarshe dai kala yace wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu ghayrahu ban iya yin wani wanda ya wannan ban iya yin wani wannan wanga kadai na iya fa'allimni yanzu koya mini yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai da bar shi ya kwadaito da shi kanshi ma ya san bai iya bai na su a koya mai sannan zai koya mishi fa qala sai manzo Allah yace idza qumta ila salati idan kai tsaye za ka yin sallah fakabbir to kai kabbara thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alqurani fatiha kenan shi yasa hadisi da ke fassara wannan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma su daga cikin hanafiya suna ganin saboda nan wurin manzo Allah ya ce sun maqra ma tayassara ma'aka kenan fatiha ma ba dole bace to amma dai wannan ba shi bane hadisi ana ga masu baki daya ai aiki da su nan wurin da yace iqra ma tayassara ma'aka min alquran fatiha ake nafi thumma raka sannan kai ruku'i hatta tatma'inna raki'an haka na cikin ruku'in thumma rafa' sannan ka dago hatta ta'tadila qa'iman sai ka daidaito a tsaye ثم اسجد سيك سجدة حتى تطمئن ساجدا هسيك نزوجك سجدة ثم ارفع سيك دغو حتى تطمئن جالسا هسيك نزوكنا زوني وافعل ذلك في صلاتك كلها كي هكا أتكن صلنك دكنتا يعني كنغا أنانغا babban abin da ke cikin wannan hadisin shine koyar da natsuwa a cikin sallah tare da cewa da kai bayanin karatun fatiha da dai sauran su kenan amma babban abun shine tuma'nina wanda rukuni ne babba a cikin sallah ana kuma da kwai bayanin tausasawa a cikin gyara mutum kuskuren shi mazalla sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi koma kai sallah domin kai baka yi ba kenan abu na farko malamai suka hidda cewa ababen da an ka ambata cikin wannan hadisin su ne rukunai na na sallah kun ga ga kabbara ga karatun fatiha ga ruku'i ga dagwa daga ruku'i ga sajada ga zama da sauran suka ce wannan su ne rukunai kenan sai suka yi bayani kenan wasu abin da an ba ambata ba kenan kamar ba rukunai bane bal ma yalla ba wajibi bane amma da kai abin da su an ambace su irin ba wanda ba ambace su ba amma kuma su an san da su irin sallamewa kun ga ba ambace ta ba amma sanannen lamari ne wataƙila malamai suka ce shi sa ba ambace shi ba kenan tumanina wajibi ce kuma ajeron ajero sauran hukunce-hukuncen sallah su zuwa tartibi shi ma wajibi ne sannan wanda ya zo yana yin sallah ba na tsuwa yana gaggawa yana daga yana tashi to bai yi sallah ba bai yi ba ko da an gan shi ya zo ya duka ya tashi to kamar bai yi ba ne ba dole kenan mutum ya gyara sallar shi ya yi ibada irin wanda yake son a bashi aljanna da ita to yanzu idan ya zama mutum bai sani ba amma ya tabubbuga haka na hawa to wannan kuma bai sani ba ne tunda yanzu shi yan gaban Allah da ya zo ya sallah haka manzo Allah bai ce mishi ba sallar ka ta jiya ka sake ta da ta shekaran jiya da ta bara tun shi haka yayi take ta yi saboda ko da haka wani na yi haka kaka ce mishi yanzu baka taɓa yin sallah ba kenan a'a yanzu dai da kai yi wa gaba ta yi ba to sai ka gyara mishi ce gaba da gyan ya gyara sai ya gyara gaba ta baya kuma daɗa shi kenan ta wuce
باب القراءة في الصلاة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت رضي الله عنه كتشوى من زعل الله صلاة إذا من سلا استبت عليه شنتشوى لا صلاة باب صلى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قوان بكرنتا فاتحة آه فاتحة بعد kenan fatatul kitabi rukuni ce babba a cikin sallah dole sai mutum ya karanta ta wannan saboda ita ce ummul qur'ani ita ce sunanta ma as-salat dan hadisi manzo Allah mata suna da as-salah qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfaini kenan wajibi ne a karanta ta sabanin hanafiya su ganin cewa faqra ma tayassara ma'aka ko mai karanta ma yayi ba sai fatiha ba wanda ya bayi ta ba sallar shi ba ta yi ba عن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في في صلاة الصبح ويقصر في الثانية wannan yanayin karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah shine Abu Qatada al-Ansari yake rawaito mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qara'u fi rak'atayn al-ulayn min adh-dhuhri fataktan wa suratayn ya qara'u fi rak'atayn al-ulayn yana karantawa a cikin raka'o'i biyu na farko min salati adh-dhuhri na sallar adh-dhuhr bi fatihatil kitabi yana yin fatiha wa suratai ne da sura biyu kenan fatiha raka ta farko da sura kuma fatiha raka ta biyu da sura kenan fatiha da mata kadai ce sai sura ta farko da sura ta biyu yutawwilu fil ula wa yuqassir fi thaniya yana tsawaitawa a raka farko yana takaitawa a cikin ta biyu kenan ta farko bata kai tsawon ta biyu ba yusmi'una al-ayata ahyanan wannan lokacin yana bayyana aya kawai yana cikin karatu a asirce sai su ji ya ce ma wadda aka rabbuka wa maƙala wa kana ya ƙarawa fil asiri bi fatatar kitabi wa suratai ne ita ma la'asar ma yana yin fatiha da sura a raka'a biyu na farko kowace raka'a fatiha da sura yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniya yana tsawaitawa a cikin ta farko yana kuma takaitawa a cikin ta biyu tsawaitawa nan ba irin tsawaitawa ta qiyam layli ba amma dai raka'a ta farko ta yi raka'a ta biyu wa fil raka'atayn al-ukhrayni a raka'a biyu kuma na ƙarshe bi ummul kitabi kadai shina karanta fatiha kadai wa kana yutawwilu fi rak'atil ula kuma ya kasance a sallar asuba yana tsawaitawa a raka'a farko fi salati subhi a sallar asuba wa yuqassir fi thaniya yana ragewa a cikin raka'a ta biyu kenan ya ana nuna mi mutum ya karanta ya karanta sura bayan fatiha a cikin raka'a biyu na harkon az-zuhr da kuma raka'a biyu na harkon mi la'asar wannan shine kuma raka'a na biyu mutum ya takaita a karanta fatiha kadai wannan kuma sanannen abu ne insha Allah ta'ala ana son kuma sallar mutum ta zama sarka ta farko ta ta biyu sannan na biyu kuma dama duka fatiha ne sai ya sai ya saita su kuma karatun sura a cikin da sura da fatiha duka karatun sallar asuba da azhar da al'asar dama shi a susur asartawa ake yi amma ya halatta wani lokacin mutum ya dan bayyana aya ɗai ko aya biyu wasu malamai sun tawilance cewa manzo Allah yayi wannan ne lokacin da suke cikin tadabburin Qur'ani ba tare da manufa ya bayyana ba wannan kuma dukka kamar yadda muka sani tawili ne iyaka manzon Allah ya yi to mu muna yin mu yi kenan kai ma wata ran kana karatu sai ka bayyana aya ɗaya ba lahi bane ba sai bayyana musu jarhamukallah عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جبير يتي يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم ينا كرنت والطور وكتاب مسطور أسلم مغربة كما نبي رمضان الله صلى الله عليه وسلم يعني أبن دي يويتي إن يكرنت سورة ينا كرنت تدوكنت أشكرك أغدا ينا يهلت متكرنت إيرم وأن شأنين sannan kuma mashru'i ne mutum ya bayyana karatun sallar magariba dan ya tsawata wata rana magariba ba lahi bane ba matukar ba zai wuce lokacinta ba dan lokacinta gajere ne عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه براء بن عازب رضي الله عنه كتوى أنه ما كتوى lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar ya kasance cikin bulaguro fa sallal isha al akhirata sai ya sallaci isha'i ta karshe isha'in kawai ita ce ake nufi fa qara'a fi ihda rak'atayn sai ya karanta a ɗaya daga cikin raka'o'in wattini wa zaitun ya karanta surat tin wa zaitun yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan yace ban taba jin wani wanda ya fi shi dadin sauti ko kuma kyawan karatu kawai manzo Allah ban taba ji ba ban taba ji ba kuma ba zai taba ji ba wannan kenan ya nuna cewa ya halatta irin karatu wannan surorin musamman ma cikin balagoro kaga ba san tsawaitawa kenan mutum ya takaita irin suratul tin wa zaitun irin masu kama da suwar duha wanda suke daidai daidai musamman cikin balagoro saboda mutum cikin balagoro harakawai ma an ce ya rage kenan karatu ma ya kamata ya takaita gashi dogon karatu kuma kenan gyara sauti a cikin sallah dan karatun alkur'ani sunna ne mustahabbi na'am eh shi yanzu lamarin mantuwa in ya zama bayyanawar sunna ce dan ita ba su sa wani abu to amma sababin na mantuwa fa sababin na mantuwa kan shi dan masu cewa irin kawai istiraha in kan mance ka zama ka zamna dama kai ba ka zama kai ka zama ka zamna to dama akwai zaman to kai sujud ko ba za ka yi ba to ai sababin akwai shi shine mi mantuwar duk da yake babu ƙarin aiki wanda yake cikin jinsin sallah amma mantuwa kamar yanzu mutum in ya shakku yanzu in ya shakku shi ma kaga akwai akwai sujud sahawi shine in mutum ya mance dama shi yanzu kamar da asalin bayyanawa da boyewa duka sunna ne to sai a ce a lokacin da ka boye wajen bayyana ko ka bayyana wajen boye to sajadan ma sunna ce kenan gwalgwadon hukuncin abin da ka yi ka bari hukuncin sajada a lokacin sajada ta tamu sunna ba dole ba kenan ka gane ko gane ba gane ba ba gane duk ba gane ba ka gane kai ka gane kai kai ka gane عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وأنا حديث yana nuna halaccin gama sura biyu a raka ɗaya wanda kuma a haƙo hadisi ma na aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma wannan Aisha radiyallahu anha ta rawaito mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora shugaba ya aika wani wani mutum da ya ce sariya tawagar yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tare da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wata tawaga ta mayakan shi wanda shi bai tai ba sai ya dora wani ba'atha rajulan sai ya dora wani a matsayin shugaba gare su wannan mutum fa kana dama a dabi'a shugabanni suke jan sallah jagorori na ƙasa ko na yanki ko na bulaguro su ne a imma suka jan sallah ko in ba su ja ba sai su wakilta wanda zai ja ya zama wakili nasu sai ja mutane sallah to shi wannan mutumin duk ya ja sallah fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim shi in yayi karatu cikin sallah in yamma jama'a shi sallah a karatu fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad sai yayi fatiha yayi sura sai ya cika da qul huwallahu ahad duk raka'ar da zai a bayyane in yayi fatiha da sura sai ya kara da mi qul huwallahu ahad to falamma raja'u zakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun ka dawo gida da masu abun ba su son haka dankin dan saboda sun ce mishi in yana ganin qul huwallahu yake so ya takaita mana ya karanta ta in bata ishe shi ba kuma ya sake ta ya kama karatu dogo in kuma su ba san a hada biyun nan ba ba su so to da suka zo suna zuwa sai su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ga annabi cewa ga abin da yake yi faqala sai manzo Allah kamin shi hukunci sai ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika a tambaye shi dan wani abu yake haka me yasa yake yin hakan fa sa'aluhu fa qala da sun ga tambaye shi sai yace li annaha sifatur rahmani dan tana siffar rahman siffa Allah ce azza wa jal fa ana uhibbu an aqra'aha to ni ina so in karanta ta dan tana siffar Allah subhanahu wa ta'ala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbiruhu أن الله تعالى يحبه وقيا ميتيوا تون دينا سن صفر الله تو قيا ميتيوا الله ينا سن شي تو إن قارر دا وجل وارن سبكو ينا سن كي abin da ke jaya da mutum kaji an ce wannan abu ya kai ya sa Allah na son shi to bayan shi kuma Allah ke so kai Allah na son ka to wanga Allah na son shi kana jaya da wanda Allah ke so yana na aiki kai ma ka ka so a ce ma inda kai ne yanzu da zancen su sai sai sai bace ba mu ji labarin su ba gane yana nuna cewa ya halatta mutum ya gama irin ƙananan surori mai a cikin raka'a guda shi wannan irin lamarin wannan aikin ba wai hada wata sura da kulhu Allah ne sa Allah so shi ba ne sa Allah so shi son son son siffar Allah ke kenan Allah shi na da siffofi da sunaye wannan sun ka dace da kamalashi son su yana sa Allah ya so mutum yana sa Allah ya kaunaci mutum kenan shine wannan kuma mu mun dauke hukuncin cewa halal halal ne mutum ya gama surori biyu sannan kuma suratul ikhlas tana bayyana sifar Allah subhanahu wataala dan asalin ta kafirai suka ce wai kai Allah nan naka ba mu danganta ka shi dan wane Allahnka dan wane baban wane to sai ne Allah ce musu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد wannan shine dangantaka Allah bai da wata dangantaka bai tabbata a sunna ba to shi dai ba a bayyana cewa guntun sura ne yake ko wata sura yake ba a bayyana wannan kin ba kuma asalin sunnar ba wai ya zama yin haka na wani mustahabbi bane gama gama mi gama kulhuwallahu da sura yana nuna cewa da ya halatta kuma ba sai kulhuwallahu ko wace sura ce ya halatta ba a bayyana ta amma ba a bayyana bismala warkon fatiha da warkon sura ba a bayyana ta sannan yana nuna cewa kenan wasu surorin sun yi wasu saboda dama manzo Allah wannan hadisi ya bayyana cewa قل هو الله أحد فإنها تعديل ثلث القرآن لا يدري دربي لا يسكن أكونا لا القرآن لا يدري لا يسكن أكونا لا القرآن musa annan mutum ana rubuta larashi ne ko kuma ya samu kimar ayyukan alkhairi walgwadon nish kun ga ai a wata riwaya cewa ya hubbuka iyaha a da aljanna son da kake mata ma ya saka aljanna kenan ya zama niyyar mutum dan niyyar shi dan yanzu wannan inda ba dan wai yana son Allah bane da bai samu ga falallakin ba son Allah ne ya ja mishi min wannan falallar Allah na son shi kenan da, da niyya ake ayan ake auna ayyuka kamar da muka hadisin farko innamal a'malu bin niyyat sannan kuma ya kamata hayya wajiya in za a jagora ko shugaba zama ilimi saboda shi da jan mutane addini shi da jagoranci sun sallah kenan shi ya zama shi ma kamata zama wajen ilimin addini shi ma ba baya ba kuma ya kamata idan wani sabani ya hawar tsakanin mutane su kai kara zuwa babban su kenan gar a bata lokaci an ta ce ku ce kenan sai kaga ka sabai yanzu nan ga sun kai kara wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan kana jagora ko babba ko uba an kai ma ƙara kamin ka yanke hukunci ka tambaya dan manzon Allah kamin shi hukunci cewa mi saluhu yayi shay'in yasna'u zalika kenan tambaya da bincike shina da kyau kamin mutum ya yanke hukunci عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وأن حديث جابر رضي الله عنه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي معاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى داما أتي كاي صلى لسبح اسم ربك الأعلى دكما والشمس وضحاها دكما والليل إذا يغشى سبونا من فإنه يصلي وراءك دان سبودا وندك صلى باينك دكوي الكبير صوه والضعيف دم يروني وذو الحاجة دم يبقاته كنان إن ذاك صلى ككلا دواء عندك باينك سيك تقيته دومين معاذ بن جبل يا كسنتي yana salla a madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salla isha'i sai ya koma jama'a shi suna jiran shi ya zo ya musu salla to in ya zo kuma sai ya kwaso bakara ya ce karanta musu to daga nan suka kai kara cewa gashi abinda ma'azu ke musu sai manzon Allah ya hasala dan asala abin ma wani matashi shi yana da uzuri da ya shiga salla ma da ya ja dogon karatu sai sai ya ja ya wuce gefe kawai ya ta ya sallar shi daban sai ma'azu aka ce mishi aka ce ma'azu to hawa ne ya jaye baya ya yi sallah shi kadai ma'azu ce haka yi to munafiki ne munafiki ne a ana sallah ya jaye baya shi sallah shi kadai munafiki ne sai shi ko mutane suka ce mawa ne ma'azu ya ce kai munafiki ne sai je ga annabi ma'azu ce mishi munafiki ya ce ya an kai sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ne ya da uzurin shi illa ko bai shi ke ko ya aka da dabbobin shi sai ya shiga sallah tare da mu'az ya ce to ni kuma na da jiya dogon sallah ya ce sai na jiya gefe na yi sallata ya ce to da ka jiya gefe mi kake cewa ya ce to ni ban iya wannan gungunin naku da kai da mu'az gunguni karatu da yawa ce ban iya shi ba to mi kai cikin sallah ya ce kawai ni cewa na yi Allah rabani da wuta sanu aljanna ya je duka ya ruku'i shi ya ruku'i ya yi sallar shekara ta aikin gaban shi sai annabi ce to ai dama ni da ma'azin gungunin da ka gama na yi wutar ce muke tsoro kuma aljanna ce dama muke so ya ce kai kuma mu'az shi ne ce mashi fahalla sallaita kana so ka zama fattan kana so ka fitini mutane ne ka sa su kasan ibada ka zanke musu sabbi da washan sai wannan sai musu wannan shawara mun ga hadisi can baya ko ayyukum salla bin nasi falyujiz ko falyukhaffif fa innahu yusalli ومن صلى لنفسه فليطول ما sha. kenan ana yana nuna mana dai mizani irin surorin da mutum zai dan karanta da irin su ba tare da tsananta ba kuma ba tare da ya takaita kwarai ba kenan ya kamata mustahabi ne ga liman ya kula da masu rauni ana son kuma hikima da taushin lamari wajen jagorori na jagororin mutane sannan kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'az fa halla halla ne ce ko laula laula laula kamar abu ne na bijirowa ba tare da tsananta mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi tausayawa ga ga masu rauni bai ma wancan hada ba ce dan mika jaye wakka ya ba shi uzuri ma cewa mu ma wuta ce muke tsoro aljanna ce kuma muke so ce ni ba ai gungunin ku ba annabi da karbe uzurin shi عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وأن حديث أنس رضي الله عنه تارة tare da manzo Allah kaɗai ma shekara wajen goma yi kuma ya yi dogon rayuwa dan sai bayan shekara tasa'in ta hijira ya rasu tasa'in da wani abu ya yi sallah bayan manzo Allah tsawon wannan shekarun ya yi bayan abubakar ya yi bayan umar ya yi bayan usman duka ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ده أبو بكر ده عمر رضي الله عنه عنهما كانوا يفتتحون الصلاة إن ذا سبود كراتون سو أتكين صلى سنة بود يوالمي الحمد لله رب العالمين ليش سكي وارا بسملة كينان باوية با كرن تاتا بدي با هارا لتا أبيني كينان سيدي إن أبو يأكي أنت أسوتر شتكي كينان كودا wai an ce tana cikin fatiha ko ba ta ciki to ba dai a bayyana ta wannan ko mazhaba annabi da abubakar da umar har da ma usman to yanzu in ma wata mazhaba ta ce sai ka bayyana to wace za ka ɗauka ai ba ta mazhaba da za a gwamawa nan wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ya ce sallaitu ma abi bakarin na yi salla tare da abubakarin da usman da da umar da usman ya ce falam asma ahadan minhum ya ƙara'u bismillah rahman rahim ya ce ban taɓa jin wani daga cikinsu ya karanta bismillah rahman rahim ba kin dukan su da mi suke farawa alhamdulillah rabbil alamin a riwayar muslim kuma sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallama na ya salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa umar da umar da uthman radiyallahu anhum fa kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillah rabbil alamin ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها شين يا كوري كرن تاتا amma hakikan lamarin yana kore mi tabbatotta ne kenan bai ji suna yi ba saboda haka bayyana ta ba sunna bane ba kana karanta ta amma mi abin nan a boye in ka yi dan wata ran dan ka gaya mutane cewa dan ka bayyana musu da kwaita dan yanzu misali in ya zama kullum kana mutane sallah ba su ji kuma ba karatu suke ba sai su yi tsammanin ba a karanta ta to sai wata ran ka bayyana dan su jiya wannan da niyyar karantarwa ba laihi ba باب سجود السهو باب سجود السهو باب سجود منتوى سجود منتوى أنت السهو شين منتوى كوي السهو هو النسيان سها يسهو kenan mutum ya bar abu ba tare da ba da gangan ba ko ya ƙara ba da gangan ba shine sahawun anan kenan mutum ya sa abu ba da gangan ba ko ya hadda shi ba da gangan ba shi ne sahawun da ake nufi kuma mutum ya yi sahawu cikin sallah irin wannan kyan bai da laihi don dama Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah ya ce fa'altu na na karba muku manzala kuma ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wastukrihu alaihi Allah ya yaye ma al'umma ta kuskure da mantuwa da kuma abin da aka ci da sta mutum kenan mutum da yayi sawo cikin sallah wannan bai balma manzo Allah da kanshi yayi sawo cikin sallah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi da hikima saboda idan inda bai ba mu ba san baya zamu yi in mu yi abu da farko kenan dan dan a karantar da mu in mu yi sahawu ga yanda zamu shi sa manzo Allah ya sahawu cikin sallah sa'annan kuma dan a nuna min lalle manzon Allah mutum ne mutum ne kawai mutane mutum ne yana mantuwa yana ci yana sha kenan shi ma yana yin mantuwar sa'annan kuma idan ya zama kai in kai mantuwa ba cikin sallah ko kuskure baka jin daɗi to sai ka tuna cewa manzon Allah ma yayi wannan haka sai shi ma sauki ba za ka je wani abu cikin abin gadinka ba to daga cikin sababin da ke sa a yi wannan sajada cikin sallah sababi uku ne dama imma ƙari ko ragi ko shakku yana ƙari ko ragi ko shakku wannan shine abin da ake yi idan abin da ke sa a yi a yawan nan sajada ta sahau kuma sajada ta sahau ana ta sujudi ba sajada ɗaya bace sajada ce ake guda biyu in ma kamin a sallame sallah in ka gama tahiya kamar ana jiran ka sallame sai ka duka ka yi sajada ka taso ka ƙara ka duka ka yi sajada ka taso babu wata sajada babu wata tahiya baya sai ka sallame ko kuma sai bayan ka sallame Allah jiran ka tashi sai koma kai sajada daya biyu sai ka taso babu tahiya sai ka sallame wannan shine sujudus sahawi dan sajada ce guda biyu ake yi dan cike gibi ko dan kuma me ko dan kuma ba shedan haushi ko dan yarda da Allah subhanahu wataala suna ce masu sujudus sahawi imma kamin sallama ko kuma bayan sallama kuma babu sabani a tsakanin malamai idan sahawi ya kama ka wanda wani malami ke ganin ba'diyya za kai ba yana bayan sallama sai kai qabliya in dai kai haka nan tayi in kan mance qabli kai ba'di tayi to saboda bayanin da suke yi na cewa malikiya sun ce idan kai ƙari kai ba'adi idan kai ragi kai kabli wannan ijtihadi ne nasu wannan suna ganin mustahabbi ne su haka suke ganin mustahabbi ne kenan sunna ce in kai ƙari kai in kai ƙari kai ba'adi in kai ragi kai kabli ba wai dole ba ne sai haka duk wanda kai ko musamman kan mance kai ba'adi malwakin kabli ta yi ko kuma su masu ganin cewa dukkan tahi dukkan sujudi baki daya qabli ne kamar daga cikin mazahib kawai shafi'iyya su wayansu dukkan qabli ne hanafiya suna ganin dukkan tabadi ne hanabila suna rarrabewa inda ya rawaito daga manzo Allah yanda yayi kai haka nan kin in kan rawaito anan ya rage ya yayi qabli kai ka rage in kai rage kai qabli inda ba a rawaito komai ba dukkan toran su qabli ce kenan da ya takaice sujudu sawi za mu ga wasu daga cikin kwanciyar a cikin da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها فكأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرج السرعان من أبواب المسجد فلما فلما فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سأله ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها وأن أبو هريرة yana rawaito mana ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ya masahaban shi sallah ɗaya daga cikin salloli na wuni kenan imma az-zahr ko al-asr wanda suke faruwa bayan karkacewar rana to shine yake cewa ihda salatai al-ashi imma az-zahr ko kuma al-asr da kai hadisin da ke bayyana lalle al-asr ce a cikin koro al-bukhari da kai mai tabbatar da cewa sallar al-asr ce to shine sai ibnu sirin ya ce sammaha abu hurairata abu hurairah ya gaya muna ita wannan Muhammad ibn Sirin dan uwan Anas ibn Sirin wancan dalibin Anas Abu Huraira ya gaya mana amma dai ni saboda amana na manci walakin nasitu ana ni na manci fa salla bina rak'atayn sallal asr kaga cikin gari nawa ake hudu raka'a hudu ko to yanzu fa salla lana rak'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya raka'a biyu thumma sallama sai ya sallame فقام إلى خشبة ma'arudatin fil masjidi sai ya tashi ya je wajen wata itce wani wani kuri da aje an gilma shi a cikin masallaci ya je jingina gare shi shine khashaba itce babba ma'arudatin fattaka alaiha sai kishin gida ga wannan iccen faka annahu ghadban kamar yana cikin hushi wannan saboda kamalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin cikin ranshi kamar akwai wani abu shi sa ji kamar alamun hushi lallai akwai wani abu sai ji kamar alama ishara zuciya shi na mai tambihin cewa da akwai wani abu to dai je ya zamna wa wada a yadahu al-yumna ala al-yusra sai dora hannun shi na dama saman hannun hagum wa shabbaka baina asabi'ihi sai ya surka ya tsunshi haka shine kenan wa wada yadahu al-yumna ko al-yusra وشبك بين أصابعه فيش يا أبنا يا يا يا يسرق هالناس وخرجت السرعان سي ينقو قاوسن كهتا أكو يرجيكو لي بندشي وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى يزل الشيء تشبيه كين سي دورة كمتين شنا داما زوا غمي زوا غبايا هنو شنا هاقوم هكا شيني kenan wannan abin da yake nan ya cire min shi kawai ake ma yan gaugawa sun hita wani dama bakin shagon shi yake wani kuma dama cikin bulaguro yake ko kuma wani uzuri dai sun kaita min abwabil masjid da kohoyin masallaci sun kaita suna ta hira suna cewa mi faqalu aqusirat as-salatu kenan an rage sallah an rage sallah ne sanin su hudu ake yanzu an yi biyu amma sun tahi sun tahi ba tsaya salati goma sha ɗaya an tahi kuma ba tsaya su ba faqala وفي القوم رجل وماذا وفي القوم أبو بكر وعمر أتكلم متان دك أبو بكر دا عمر دك سنة ما ينصب فهابا أن يكلمه سيسنك جنوي بصمش مغنى سنك جنوي بصمش مغنى هيبا النبي صلى الله عليه وسلم نوي tambihi ma sai shi wuya lokacin dan saboda haiba shi wasu daga cikin sahabbai ko kallon shi ba su yi fa ha ba ni kallimahu وفي القوم رجل daga cikin mutanen da kai wani mutum fi yadaihi tulun shina dogayen hannuwa da alƙira halitta shi Allah mai tsawon hannuwa ko kuma sadaka yake yawan yi to Allah alam dan ya daukan ma'ana biyu yuqalu lahu zul yadain ha ana ce mishi mai hannuwa ai kuwa zul yadain ne to shi hannuwan shi sun bambanta da sauran mutane tsawo gare su sai an kame laƙabi da zoli ya daini faƙala sai ta shi ƙarin halike cewa ya rasulallah ya manzo Allah a nasita am kusiratis salatu man cewa ne kai ko an rage sallan ne ko an rage sallan dan saboda shi zai da kenan ana shi gani ya san biyu akai faƙala manzo Allah sai ce lam ansa ban mance ba walam tuqsar kuma ba a rage ta ba kenan yanzu tabbas sai mancewa ne tunda ya ce bai mance ba kuma ba rage tabbas kenan mancewa ne shi tunda wanda ya mance ai ba sai ya mance ba fa qala mazala sai ne ya nemi tabbacin wannan magana ba sai ce akama ya qulu zulaidain shin haka ne ya tambaye sauran sahabban haka ne kamar inda zulaidain ke cewa haka kin ne wani abu ya faru qalu na'am suka ce eh to a lokacin ne kenan mazala ya gane saka a biyu yayi fa taqaddama sai ya shiga gaba tanda ya koma bayan masallaci ya dawo gaba ya dawo gaba fa salla ma taraka sai ya sallaci abin da ya bari ya cika raka a biyun thumma sallama sai ya sallame thumma bayan ya sallame ya zamne thumma kabbara ya kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal sai ya irin sujudan shi ko kuma mafi tsawo kadan thumma rafa ra'sahu sai ya dago kan shi fa kabbara ya sake kabbara thumma kabbara wa sajada sai kabbara kuma ya sajada mithla sujudi aw atwal irin sajada shi ko ta dan hitso kadan thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar ya daukan shi kabbara fa rubbama sa'aluhu thumma sallam suka tambaye shi sannan ya sallame fa qala yace to an ban labari kenan sai ruwaito wata ita a ruwaya shi babu thumma sallama amma yace Imran ibn Husayn ya bashi labarin cewa thumma sallam duk kokarin kiyayewa ne bai faɗi sai abin da ya ji wannan takaice bayanin kenan lamarin da ya faru a cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu a wannan sallar manzon Allah ƙari ya ko ragi duka duk ƙarshe har ragi ya yi duka har bayan sahau dume me yayi da ya mantuwa ƙari ya ko ragi ai yanzu da raka biyu yayi kadai ya ya yi da kai shi raka hudu yayi to ina rage shi raka hudu yayi to me kara eh zaman baya kari me kara ciki hmm abin da kara cikin sallar shi sallaman nan kawai da yi tsakiya ba wurinta ba ne ita ɗaya ce kara don nan wurin babu sallama kamata ya ce wa sallah sai sallame ita ce ƙara sallaman da yi ita ce ƙara don raka huɗu ba biyu bai huɗu yi sai da ya biyu lokacin ne ya rage kuma zauna to da yake ita raka in kan rage ta ba ka cewa shi kenan bari in sujudu sahawi a'a sai ka sai ka yi ta to shine abin da rage ya ma ya biya shi ya yi raka'o'in sai ya je bayan ya yi ƙari yanzu kenan da ya sallame sai ya sajada biyu bayan bayan mi bayan sallama shi na'am eh ai wannan magana da aka ta yi kamar cikin sallah yake bai yanzu wannan duk cikin sallah ne dan duk cikin sallah ne bai hita ba tunda bata kare ba ko ya da ya sallame bai sallame ba yanzu wannan wanda ya juyo ya zauna ya yi magana zule da ne magana duk cikin sallah ne suke shi yasa zan hadisi malamai ke cewa ya halatta yin dumi cikin sallah saboda gyaran sallah mutum ya raka a biyu sai ya sallame ko kuma ya raka a biyu sai ɗaya mantuwa ya san akwai wani bashi sai ya ce ma wani kai waya ne abin nan shi kuma mai subhanallah sai ya ce kai wani ya aka yi ne sai ya ce mishi a ai raka abi ne kai ya ce aha sai tashi ya ci ko duk bai komi sun tahi wa sani ba sani ba in sun ji daga baya sun ji labarin ai ba ba a rage sallah ba in tazarar ta yi tsawo sai su sake sallar su duka sake ta dama in ka mance ka heta in ta zarar ba ta yi tsawo ba kamar irin ba ta zarar ta manzo Allah da magana shi da yake da waye to ba sai ka sake ba kawai sai ka yi gaba ka tsara sallar ka in kuma ta zarar ta yi tsawo har ya je wuni ya yi ko kaza to wannan sai ya sake sallar duka tunda sallah ba rukuni ba ta yi ba sai ya sake duka da abin nan amma dai su da sai Allah ya san halin su amma kai dai yanzu in kan mance ka heta ha baka iya sallah ba sai an ka gaya ma bayan ka ɗauki lokaci dogo to mutum sai ya sai ya ci gaba sallar shi ya kammala ta wallahu alam نعم نعم manjiba a wannan cikin ruwaya ce watakila an tambayi shi muhammad ibn sirin kinne da sauransu wajen din ruwati ne harkar ruwati ne masu rawaituwa ne an gama nan ba sahabbai suke tambayi annabi ba a'a mai ya kawo ruwaya to da ya zamna ya sallame da ya zamna ya raka ya sajada bi sai sallame dole sai an tambaye shi tabbas sai an tambaye shi imma zama rubba malit takfir tabbas an tambaye shi تغليب والله أعلم نعم أولا صدق أنني نقارت أظاهر شرين بيدوغا عنه في يديه طول شيكن أما لا أعرف جاءت أطول من طوان عنه أقول دزو حديثي نزال cikin sabban shi wa cikin matan shi wadda za ta rage haɗuwa da shi a janna mai tsawon hannu sun ka zo gida sun ka ta gwada hannayensu mata shi ko ba haka shi ke nufi ba mai yawan sadaka yake nufi ta zo mai muna ce ko wace ce ita tana tana yin dan abin hannunta ta yi sadaka amma mai tsawon hannu na ma hannayen shi daddo ga kawai shine a zahiri shi in ba dan aibanta ba ne ya halatta in dan kwatamce ne ya halatta sai baka san wani makaho ba na san shi kwatamce ne shi ne za a gane wane gurmu ya shi don kwatamce amma don aibantawa ne ba a yi haramun wadda ta na ba zubin alƙab kenan annabawa suna suna yin sahau amma dai in ƙur'ani ne ko shari'a ba su mancewa kamin su isar sai sun isar ga al'umma sa'annan in sun mance ma ba a tabbatar da su akan mantuwa amma hikimomi da ke ciki da yawa ne kamar da mun kashi akwai hikimomi wanda suke cikin mantuwa da annaba suke yi amma dan ilmantar da al'ummarsu ko kuma dan a bayyana su mutane ne sannan kuma idan mutum ya sallame ya da ya kare sai wani ce mashi ba kare ba sai ya kabbara ci gaba ba sai ya sake ta ba matuƙar tsawon abin bai yawa sosai ba kuma magana cikin sallah in dan gyaran sallah ne bai bata ta wannan kuma wannan magana da Zuleidani ya yi da sauransu don malamin suna ganin cikin sallah ne hadda ma sauran sabbai da sauransu na'am na'am idan ya miƙe zab bai dawo amma idan bai miƙe sai dawo saboda shi wannan zaman wajibi ne kawai ba rukuni ba ne sannan kuma in ya shiga cikin tsayi ya shiga cikin rukuni ba ka bar rukuni ka dawo ga wajibi sai mutum ya bari sai ya kare sallar shi malmakin ya sallame sai ya sajjada biyu zai zo nan yanzu yana zuwa gaba na'am na'am ban gane ba مم. مم. مهم. bayan zai tambaya shi ba mi kace ke muna wanda tambaya yanzu mi kace tambaya kai mi kace saurara shi kaji in ba shi bane sai ba shi bane na harko ya tashi tsaye yana dawowa mi wata sallah kamar wata sallah sallah ba an santa ba sallah biyar wata sallah ce wata sallah من سنته الشاي الشاي كتي الشاي تي الشاي تنبي مكا عبد منك سني عند ابو سني بام سنش بام تو الشاي قبل شيء ذاك بابا اديبا مالكي انت سوى دمي kenan idan liman ya yi sahau ya shahi mamu ba wai cewa ni ban yi sahau ba shi ya yi kenan ni ba zan yi ba ko da ka zo ka bayan yin sahawun kai ma sai ka yi sa'an nan kuma babu tahiya bayan sajaratai ne na sahau عن عبد الله بن بوحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وأن حديث أن عبد الله بن محينة ينا بيان وأن منشي زمن تهيا نتفكيا أتكين صلى بركع أكوكو بركع هدو يتشي عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يامس الظهر فقام في الركعتين الأوليين سي باين يا ركعة بيو مزاي أزمناكو سي التعيش بيزمنا با ولم يجلس بيزمنا با فقام الناس معه سي متانس كبيشي حتى إذا قضى الصلاة السيد يكمل سلة وانتظر الناس تسليمه متانس أجرا يسلمي كبر سي كبر وهو جالس ينازوني فسجد سجدتين قبل أن يسلم sai sajada biyu kama ya sallame sun masallama sa'annan ya sallame kenan wannan yana nuna sajadar sahawi ga wanda ya bar tahiya wajibi ne sai shi ta kamin sallama kuma kenan ba rukuni ba ce da inda rukuni ne ba ta yi wa a cike shi dabi da sujudar sahawi sai dai a yi rukunin dole sannan kuma a yi sahawa kenan sujudar zaman ta tahiya ta zaman tahiya ko tahiyar ba rukuni bane bal wajibi ne in ka bar shi da mantuwa sai ka yi sahawu inda gangan ne kuma sallah ta ɓaci kuma idan mutum ya yi sahu uku ko sahu biyu cikin sallah abu ɗaya ya isa mi sajada kaɗai guda ta isa ka yi sajudu sahu guda yanzu misali a cikin nan ya mance tahiya ya mance zaman tahiya amma duka sajada sahu guda yi yanzu kai ma yanzu misali in kai sababi ɗaya biyu da sauransu duka abu ɗaya abin nan za ka yi ko sai ka yi sajada kala guda na'am salam ban gane ba sallama ta ɗaya an yi ta ta sallah daga ta ɗaya ta ta sallah duk ɗaya ne da wangalamar ko ya sallame ka sai bayan sallame sai tuna ta biyu a ta wannan da ya sallama ta ɗaya mutum ya ta sallah ta biyun kawai ƙari ce amma da ka ta ɗaya sallah ta ƙari yanzu ke da ka sallame bayan sai da ka sallame ka gano ci a baka cika ba ko aha sai ya yi sallaman nan da ka yi akwai ta wurin shi ne babul mururi bai na yadda musalli babi mai bayanin bi gaban mai sallah kinan bi gaban mai sallah عن أبي جهم ابن السمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي أبو جهم ابن السمة yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai bi gaban mai sallah ya san abin da ke akan shi na zunubi lakana an yaqifa da shi tsaye arba'ina khairan lahu arba'in ko kwana arba'in ko wata arba'in amma ba arba'in wai ana nufin kilgo bane arba'in kawai takariri ne na lokaci yawan laraba suna yawan buga misali ko da arba'in ko da saba'in ha in tastaghfir lahum saba'ina marratan irin wannan wani ba wai wani tsawon lokaci ko ne ka tsaya tsawon lokaci ma ha ka yi tsaye gwalgwadon arba'in khairan lahu min an yamurra bayna yadayil musalli ya fi mishi da ya bi gaban mai yin sallah kenan haramun ne bi gaban mai yin sallah in bai sa sutura ba ko kuma in ya sa sutura haramun ne da ka bi tsakanin shi da da suturar shi kenan ya zama wajibi ne shi kun mutum ya sa inda yake tsayi kai ya tsaye gab da kohon mutane ta yadda mutum zai iya shigowa bai gan shi ba kenan mutum mai bi gaban mai sallah gashi bi mai sallah kuma gashi tsaya bai sa sutura ba dan yin sa sutura an ka bi bayan sutura wannan ba matsalar komi ba shi da matsala kenan mutum ya kiyaye shi mai sallah shi kiyaye mai bi shi kiyaye wannan kenan nan kaga mene ka ce ko ina ne mutum sa sutura shi ko cikin masallaci ne ko waje sa sutura dan umarni da ta yazo salli ila sutura sa sutura eh kenan mutum sa sutura sai mutum ya kwatanta ya bi bayan sutura shi kar mutum shi bi tsakanin shi da da sutura wannan shi ne in nesa ne ba gaban shi bane gaban shi gaban shi ne can nesa ba gaban shi bane yanzu mutum na ƙarshen masallacin nan har zuwa na ai ba gaban shi bane ba gaban shi bane ya kiyasta abin da ya wuce bayan sutura to ba na shi bane tun ya gwalgwada gwalbacin gwalgwado in kuma ba cutawa ke alkawai tsaye ya yi maka na'am kenan haramun ne bi gaban musun ya sallah عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أبو سعيد يقول ياجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره إذن لا ينكو يا صلى قسطره شين إلى شيء يستره قوان أبن دا يستع سترة كان شدا دا متاني فأراد من الناس فأراد أحد سيون يسو أن يجتاز بين يديه سيون يسو يبي قبنشي تو فليدفعه رحمك الله فليدفعه يتورشي يهنشي فإن أبى إن يأكي فليقاتله يأكيش تبنغر توريش كوكو كوا كو جايشي فإنما هو شيطان دومشي شيطاني dan shaidan aikin shi ne sun bata mutane addininsu shi kuma wanga ya zo yana sai bata masalla to ga ka bar shi hana shi shedan ne kenan abu na farko dai mashru'iyya ce ta mutum ya sa sutura abu na farko kenan kai ka sa sutura tunda mina ne ila shay'in yasturuhu ko idza shay'in yasturuhu kenan minan nas ka sa sutura dan saboda wannan in mutum zai bi ya bi gaban sutura ba matsala sa'annan kuma kakkai nisa daga suturar ka kusanto da ta yadda mi in mutum zai wuce kan mai haka kan sai shi bayan sutura kin amma sai nisa kuka tare sai ya ƙara budawa ya bi zai hana bi gaban ka kenan mun ce sa sutura mutum udunu ila suturati kan mutum ya gusanta shi sa kiyasta cewa kenan mutum in zai sallah ya kaddara inda yake ada sajada shi kan goshin shi wurin sajada in ya kaddara wannan to inda zai ada suturar gayya wuce mi kar ya wuce gwalgwadon abin da zai isa akuya ta wuce bai kai metar guda ko rabin metar ya isa saboda mai kiyasta wannan kenan da manzo Allah ya salla ya sutura ko tsakanin shi da gina wata ran sai akwai ta ga wuri ta wuce yana inda a ce babu wurin da ba ta biyowa to ko da an kaddara cewa sajada ne yayi to da kai ta zara tsakanin shi sutura manzo Allah sallallahu bai barta ba tunda dabba ce ba da hankali ba tare ta zai yi ba sai gusa yayi gaba gaba gaba gabe cikin shi da katanga sai ta bi bayan shi shikenan bi bayan shi kenan mutum ya sa sutura sannan kuma shi mai bi haramun ne ya bi tsakanin mutum da suturar shi don wannan aikin shaɗan ne aikin shaɗan ne kuma kaga mutum zai bi ka ture shi kakka bar shi in abu na farko da an ce fal yuqatilhu ba ya qatulhu ba yuqatilhu wanda akwai ya qatulhu ya kashe shi yuqatilhu kuma ka ture shi bakin abin da zaka yi in mafi karamcin abu in kai zai gusa to sai ka yi shi abu na farko ishara ka mishi haka sallah kake ya isa muqatala sai kuwa in bai saba ka bai tasbih subhanallah in zai gane sai kewaya in bai saba sai ka tare shi in ya gane kewaya wannan shine faliqatul wakil gwargwadon wannan to sun da umarninka an kai da ka tare shi da za a kaddara ka mutum haka tare shi sai wannan tarewar da ka bi mishi ya faɗi mutu babu diyya babu kisasi shikenan tunda shari'a ta umarce ka wannan shari'a ne ka bi sai dai kuma ba za biyo ba daga wucewa bai lura ba ka sa wani ka make shi ya mutu to wannan ta'addanci ne kai sai sai sai da gangan ne tunda ba sai aka falaqtul ba kai gwargwadon tun kuɗe shi ga ya bai gaban sallar ka shaka ke nufi kenan wannan na nuna cewa aikin da za ka yi na tare mutum ko na kare shi wannan bai bata sallah duk cikin gyaran sallah ne na'am kayi biyu kenan ai mutum bai sani ba mutum eh abu da kuskure kuma shi kenan عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وانا حديث ابن عباس إن أمام الأبان وترانا أمنا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutanen shi shine ce aqbaltu rakiban ala himarin atani ya tahu aqbaltu ya tahu rakiban yana busa himarin jaki atanin mace atan kada yanka ce ya isa to jaka mace yana saman jaka shi shiwa shi ibnu abbas wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilam yace a lokacin na kusa balaga dan me faɗi haka dan ga kwace ai dan yaro ne karami shi sa ba tare shi ba ya isa a mai inkari amma kuma me yace wa rasulullahi salli bin nas bi minan manzo Allah yana salla da mutane amina ila ghairi jidarin ba gina a gaban shi ba kina wata kila sutura ya sako da amma ba gina ba ce gaban shi ya dai ko da samuwar gina fa marartu baina ba'd as-saffi sai yabbi tsakanin wani sahu kawai misali da a ce masu sallar sahu uku ne sai yabbi gaban sahu na biyu ko kuma gaban sahu na uku ya bi gaban shi fa nazalatu yastabka wa arsaltu al-atana tarta'u nisaki jaka tana kiyo wa dakhaltu fi saffi na shiga cikin sahu falam yunkir dhalika alayya ahad babu wanda ya mini inkarin wannan kenan yana nuna cewa dan mutum ya bi gaban bayan mamu shi wannan bai da matsala in dai liman na gaba sai mutum ya bi gaban mamu gaban mamu kenan ba zai samu matsala ba abinda abba su abi gaban liban ko da jaki ne ko jaka tabbe gaban mamu ha wannan bai da mi bai da matsala bai ba sallah bai yanke ta kun bai ba wannan kin da a ce gaban liman ne jaka tabbi da sallah ta baci dan abu uku suna bata sallah da jaki da bakin kare da mace in sun bi gaban sallah za mu gani yalla to wannan kenan Abdullahi bin Abbas kenan Allah muna gane cewa da manzo Allah ya rasu ba yana karami bai wuce lokacin ne ya balaga ba ko kuma ya kusa balaga dan amina a hajjul wada kenan wanda daga ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina wannan shi kenan cewa in ana sallah ba kowa sai sasara ba liman dade sasara shi kenan sara ba sai sun ba kuma ibn abbas ya nuna cewa kenan ba abishi inkari ba kuma hadda annabi yake sallar kenan abinda abba ai inkari shi ba abinda annabi ikrari ya ga sahabbai sun ya kyale sunna ne yana da sunna ta ƙaririya kenan sunna ce ba sai an wani jadali kanta ba ana shata radiyallahu anhum anha qalat كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني غمزني فقبضت فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وأن حديث hadisi ne an karwaito cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce abu uku suna yanke sallar mutum abu uku shi ne mace da jaki da kare baki in sun bi tsakaninka da sutura sallaka ta ɓaci da aisha ta ji wani harifin ta ce kai fuƙyalis ni ina sallah shine ta kawon hadisin kuntu anamu ina kwana baina yadai rasulillahi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam warjila ya fi qiblatihi kahuwa na suna gaban shi kenan wajen alqiblar shi fa idza sajada gamaz gamazani in zan sajada sai zungure ni sai in nade kahuwan fa qabattu sai in nade rijalayya wa idza qama in tashi sai in walalata in miki kahuwan wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih a lokacin gidajen babu amfuloli ciki idan kun ce bi gaban mai sallah da mace za ta yi yana yanke sallah to ni gaban shi ma na kwanci na sallah ba ta yanke ba idan sai ta yi inkari mi sai ta inkarin hadis ta ce ya za ku gama wani jakkai da karnai ba daidai ba to a takaice wannan shine ra'ayin Aisha radiyallahu anha amma mi da bi gaban mutum da zama gaban shi ba ɗaya bane ba ɗaya bane dan yanzu ya halatta mutum na zaune kai sutura da shi amma ya halatta ya bi gaban ka daidai wurin shikenan idan mu na Aisha radiyallahu anha ta rawaito mana wannan hadisin mun samu ƙarin ilimi amma kuma wancan ba ta roshe shi ba yana nan cewa in mace ta bi gaban ka kana sallah sallah ta ta walwale sai ka sake wata in kare baki ya bi gaban ka ta walwale in shaki ya bi gaban ka ta walwale kenan nan wanga hadisin shi ya nuna cewa kenan da mutum na kwance gabanka ko mace ce musamman saboda ɗakin ƙarami don su su mazalla sassan yana rayuwa ta zuhudu rayuwa ba irin tamu ba ɗaki ɗan ƙarami ɗaki ɗan ƙarami haka suka rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa mai addini mai ibada kuma ana sallar da ciki rayuwa ta zuhudu kina hayyar zama mai in tana kwance bai samun ya sajada sai ta lankwashe gawanta yana wannan bai da matsala wannan kuma wannan hadisin a cikin dalilan masu cewa mi taba mace bai kare alwala don baka cewa ai ai kaya gare ta ko no ai ina an ka faɗi haka nan ina an ka faɗi tunda mace na kwance ɗakin ta dole sai ta ta safa ba ta safa ba tana kwanci ɗakin ta kenan taba ta bai walwale Allah su wajen shafi'iyya da mace ta taba ka kai kawai tsaye kayi niyya ba kayi niyya ba kayi sha'awa ba kayi sha'awa ba Allah ta kare amma wurin malikiya su akwai akwai bi tafsil ciki yasa lokacin da mace ta ga mutum na sallah in ya raka a uku yana cikin ta hudu da ta zo ta dan taba shi sai ya saki sasa alwala ta kare wata mace ta ga wani ana dawafi ta gane shafi'i ne dawafi kuma sai da alwallah in kai alwallah ka ta kare sai ka saki shi ne sai shan dawafi sai ya yi shidda saura guda na cikin nauka ta taba shi ta ce zai kai alwallah to duk da yake an kai alwallah ai kuma ai ci gaba ki ko in mutum yana dawafi ai ci gaba ki taba mace babu dalili karara wanda nuna tana yana kare alwallah sai dai sun su su malikiya suna sashi a sababi ta yanda in mutu ya jasa a sha'awa sawa'an ya niyyar sha'awa ko kuma bai niyya mutu ta kama shi kenan alwala ta kafta kai tana kai saboda mi saboda mazi zai iya towa in kuma mazi towa alwala ta kare shine fiqhin su shine fiqhin su amma in dai ba wani abu biyo bayan wannan ba alwala mutum bata kare ba dan manzo Allah shine alwala kuma ya sumbaci mata shi ya sumbaci mata shi kuma ya tashi sallah kai tsaye babu wani abu na'am نعم ما جبع ايه والله ban sani ba gaskiya ban san wannan hukuncin ba san hukuncin ba mace ta biyo ga mace sallah na karewa na'am kai sai baki na'am ya jaki ne ba ɗan jaki ya ba ce mai ragogon insha Allah nan za mu dakata kenan sai Allah kai mu bayan magarba insha Allah